ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إخوة الإيمان فالحزن أو جزء منه لا بد أن يصيب العبد في هذه الحياة وأن الدنيا ليست بدار سعادة تامة ولا يذوق فيها العبد راحة تامة نال ما نال من المال أو حصل ما حصل من زينة أو من زينة ومتاع أو وصل إلى ما وصل إليه من جاه أو حسب ولا بد من النقص في دار النقص ولا مناص فيها من التعب والنصب لقد خلقنا الإنسان في كبد ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية فالحزن أيها الإخوة ليس مطلوبا شرعا ولا مقصودا أصلا والحزن منهي عنه في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وقولي لا تحزن إن الله معنا والمنفي كقوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسر ذلك أيها الإخوة أن الحزن موقف غير مسير ولا مصلحة فيه للقلب وأحب وأحب شيء إلى الشيطان أيها الإخوة أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث لماذا؟ لأن ذلك يحزنه والحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة وقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وإذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا فيها فإن من أول دعائهم ما ذكره الله تعالى عنهم حيث قال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم muna somawa da miƙa godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki haka kuma kamar kullum mukan yi tawassuli da irin wannan zama a wannan wuri mai albarka cewa kowane ɗaya daga cikinmu a nan yana da buƙatunsa na alkhairin duniya da lahira wanda allah ta'ala ya san su muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala da ya kalle mu da kallon rahama ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairin duniya da lahira haka kuma muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala da ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sonmu abun koyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka yan uwa masu girma hutubar mu ta yau tana magana ne akan abin da ya shafi ɓacin rai abin da ya shafi yawan fushi da yawan kunci da yawan ɗaura fuska mutum ya zama ba shi da walwala yana cikin ɓacin rai da damuwa da kunci to sai muke so mu yi tsokaci musamman a irin hali da ake ciki a yau mutane kashi ɗari kusan sittin daga cikin ɗarin nan za ka same su so dewa a cikin fushi so dewa in ka yi mu'amala da mutum abinda bai kai ya yi faɗa ba sai ya yi faɗa so dewa abinda bai kai mutum ya ɗaura fuska ba sai ya ɗaura fuska yawanci a cikin gidajensu sun zama mafaɗata iyalai abinda suka yi bai kai a daka tsawa ba sai ya daka tsawa yara abinda suka yi bai kai ya yi musu faɗa ba zai yi faɗa idan ya fito waje kuma so da yawa sai ka ga fuskarsa a ɗaure yana cikin ƙunci yana cikin ɓacin rai babu shakka jin bacin rai da kunci ko wani abu na bangaren irin wannan bacin rai da jin bakin ciki da samun damuwa abu ne wanda babu makawa kowane dan adam matukar kana dan adam to yau da gobe dole sai ɗayan irin wannan ya same ka ko ta wannan fuskar ko ta wata fuska fuskoki daban-daban dole za a samu ɓacin rai kuma za a iya samun kunci saboda dama duniya gida ce wanda baka isa ka taɓa samun farin ciki cikakke ba baka isa ka samu walwala cikakkiya ba duk duniya duk duniya kar in yi irin na mahaukaci na ce duka da wuya ka samu wanda yana cikin farin ciki da walwala a wannan rayuwar ɗari bisa ɗari kusan kowa da abin da ya dame shi kowa ko mai kuɗin unguwarku da kake ganin yana baka sha'awa da za ka zauna da shi zai gaya maka ga damuwarsa zai gaya maka ga damuwarsa allah ta'ala cikin hikimarsa don ma ya ƙara tabbatar da mu gajiyayyu ne duk inda mutum ya kai kai ko shugaban ƙasa yanzu wanda shi ne kamar ƙoli da za ka yi magana da shi yana da abin da ya dame shi kowa da abin da ya dame shi kowa da abin da ya dame shi saboda haka kada ka ga mutum haka ka bar shi kawai shi ya san abin da yake damunsa wannan kuma haka rayuwar duniya take kowa da abin da ya dame shi babu wanda ya isa ya samu farin ciki cikakke ɗari bisa ɗari a wannan rayuwar duk irin abin da kuwa ka samu nala ma nala minal mal duk abin da ka samu na dukiya akwai dai abin da kake abin da yake damunka au hassala ma hassala haka duk inda ka kai duk abin da ka samu akwai dai abin da yake damunka haka wasala ila ma wasala haka duk inda ka kai a daraja da kima ko menene akwai abin da yake damunka saboda haka ma ake cewa kowa da ka gani akwai abin da yake damun shi a wannan rayuwa ta duniya don a tabbatar da rayuwar duniyar kamar akwai naƙasu a cikinta akwai naƙasu kuma allah ta'ala ya tabbatar mana da mu 'yan adam naƙasassu ne dukkanmu mabukata ne a wurin allah subhanahu wa ta'ala da wannan nema Allah ta'ala yake cewa laqad khalaqna al-insana fi kabadin haƙiƙa mun halicci ɗan adam a cikin wahala wahala ko dai ya tsaya ya bi Allah ta'ala idan ya mutu wahalar ta ƙare ko kuma ya bin Allah ta'ala wahalar ta zame masa goma da ishirin ya sha wahala a nan duniya idan kuma ya mutu ya shiga cikin wutar jahannama wal iyadu billah Allah ta'ala ya kiyaye amma dai kam kowa da abin da ya dame shi shi yasa kamar wasu malamai masu hikima suka raba mutanen duniya gida hudu su ce akwai minal jannati ilal jannati wa minan nari ilal nari wa minal jannati ilal nari wa minan nari ilal jannati mutane hudu ne akwai minal jannati minal jannati ilal jannati akwai waɗanda Allah ta'ala ya ba su daɗi da walwala a nan duniyar ya ba su 'yar dama da 'yar jin daɗi a nan rayuwa ta duniya kamar dai suna aljannar duniya to idan suka tsaya suka bi Allah ta'ala suka mutu a haka gobe kiyama kuma za su shiga aljanna saboda haka sun baro jin daɗi da walwala a nan duniya kuma za su shiga jin daɗi da walwalar aljanna Allah ta'ala ya sanya mu a cikinsu su ne minal jannati ilal jannati akwai minan nari ilal nari akwai waɗanda suke talakawa masu shan wahala a wannan rayuwa ta duniya da ka gansu ka ga alamomi ta ko ta ina alamomin talauci da wahala a jikinsu amma kuma ba su san addini ba ba su tsaya sun bi Allah ba wannan ba zai hana Allah ta'ala idan suka mutu akan haka ya sa su a wuta ba ba zai hana su shiga wuta ba duk da sun wahala a nan rayuwarsu ta duniya matukar ba su tsaya sun bi addini sun yi addini da kyau ba ba su bi Allah da kyau ba ba su bi manzan Allah da kyau ba idan suka mutu 'yan wuta ne saboda haka sun wahala a nan duniya a lahira kuma za su shiga wuta minan nari kenan ilan nari akwai kuma minal jannati ilan nari akwai waɗanda suke jin daɗi a nan duniya Allah ya ba su walwala da jin daɗi da wadata a nan duniyar amma kuma ba su tsaya sun bi Allah ta'ala ba sun saba wa Allah ta'ala to idan suka gama jin daɗinsu a nan duniyar idan suka mutu Allah ta'ala zai shigar da su wuta saboda haka sun ji daɗi a nan duniya kiyama kuma za su shiga wuta kenan minal kamar jannati ilan nari to sai na ƙarshe minal nari ilal jannati akwai waɗanda suke fama da wahala da talauci da ƙuncin rayuwa wallahi idan ka gansu sai ka tausaya musu amma da wannan ƙuncin da wahalar da talaucin a haka suke bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa a haka suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan da sun mutu wahalar ta ƙare sun zama 'yan aljanna saboda haka minan nari kenan ilal jannati kamar sun fito ne daga wuta yanzu kan za su shiga aljanna mu dai muna roƙon Allah ta'ala kashi na farko minal jannati ilal jannati Allah ya datar da mu da wannan malamai suke cewa thamaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniya akwai wasu abubuwa guda bakwai guda takwas wanda dole ɗan adam kullum yana tare da su suna gudana a kan ɗan adam kuma kowane mutum sai ya shige su sai ya hau su sururun wa huzunun wa jitima'un wa furqatun wa yusurun wa usurun thumma suqumun wa afiya guda takwas kenan na farko sururun wani lokaci a rayuwar duniya za ka samu wani abu da zai sa ka farin ciki da jin daɗi wani lokaci sai ka ga wani abu ya ɗan sa ka farin ciki da jin daɗi wa huzunin wani lokaci kuma za ka samu baƙin ciki da ɓacin rai wajtima'un wani lokaci kuna tare da waɗanda kake ƙauna wanda kake son su wa furqatun wani lokaci kuma dole a rabu duk yanda ka kai da son waɗanda kuke tare wani lokaci za a rabu wa yusirun wani lokaci sai ka samu sauki a cikin rayuwa wani abu ya zo maka da sauki wa usurun wani lokaci kuma wani abu ya zo maka da tsanani thumma suqumun wani lokaci ma akwai rashin lafiya sai ka yi rashin lafiya wa afiya wani lokaci kuma sai ka samu lafiya waɗannan abubuwa guda takwas kowane ɗan adam kullum a cikinsu yake ‘yan uwa masu girma tun da dai haka ne abin da ya shafi baƙin ciki da ƙunci da ɓacin rai abu ne wanda shari'ar musulunci bata cika son shi ba kuma ba abu ne asali ba baƙin ciki da ƙunci da ɗaura fuska da shiga damuwa abu ne wanda Allah ta'ala ya hana ma a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wala ta hinu wala ta hazanu kada ku yi rauni kada ku yi baƙin ciki sannan ya sake cewa la ta hazan inna allaha ma'ana kada ka yi fushi kada ka yi bakin ciki lalle Allah ta'ala yana tare da mu haka kuma Allah ta'ala yana ƙoƙarin ma ya kore bakin ciki kamar yadda yake cewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su haka kuma babu bakin ciki akwai sirru a cikin wannan sirru game da ƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ake maganar a kore baƙin ciki a kore ɓacin rai a kore a kore kunci akwai sirru a ciki saboda kunci dai da ɓacin rai wani abu ne da ke ƙoƙarin takura ɗan adam harkokinka su ki tafiya daidai duk lokacin da ka samu ɓacin rai da baƙin ciki al'amuranka ba za su tafi daidai ba ko menene ka duba ka gani matukar kana cikin fushi kana cikin damuwa kana cikin ɗaura fuska da baƙin ciki ko menene naka ba zai tafi daidai ba kuma irin abin da shaidan yake so kenan kullum abin da shaidan yake nema ta ina zai iya fusatar da kai ya sa maka bacin rai saboda abubuwanka su ki tafiya daidai kai ko ibadarka ba za ta tafi daidai ba ko ibada ko ibada wani dan uwa yana cikin bakin ciki sai aka kira sallah lokacin da aka tada sallar sallar maghrib a cikin bacin rai da bakin ciki limamin nan duka-duka abinda ya ja a raka a ta farko a ikara suratul qalam zuwa ƙarshe a raka a ta biyu ya karanta suratul fi amma sai ga wannan ɗan'uwan har tsaki yake an tsawaita sallar irin sallah ce wannan saboda ya shiga sallar a cikin ɓacin rai sai tsaki ya dinga yi sai tsaki ana sallama ya tashi ya fita an tsawaita sallar saboda Allah sallar maghrib an tsawaita ba a tsawaita ba amma saboda yana cikin bacin rai sai ya ga kamar an tsawaita haka shaidan yake innaman najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu abin sani kawai ganawa na shaidanu da kus-kus-kus da suke yi a tsakaninsu liyahzuna alladhina amanu kokari suke su sanya ma masu imani bakin ciki da bacin rai su fusatar da su da zarar shaidan ya fusatar da kai shikenan yayi galaba a kanka da zarar ya saka bakin ciki da kunci yayi galaba a kanka ta haka ne mutum zai iya sakar matarsa ta haka ne mutum zai iya ɗaukan wani matsayi wanda bayan ya huce kuma sai ya yi nadama saboda shaidan abinda dama yake bukata kenan yan uwa masu girman babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi hani da cewar mutane uku da suke zaune ko uku musulmai to kada guda biyu su keɓe suna ganawa su bar guda ɗaya idan ko uku ne a majalisi to kada biyu su ware su ce bari su gana su bar guda ɗaya saboda me saboda zama sallallahu alaihi wasallam ce li'anna zalika yuhzinu idan aka yi haka wannan da aka bari ran shi zai ɓaci zai ji haushi zai ji bakin ciki to kada a yi haka kada a yi haka babu shakka bakin ciki da ɓacin rai abu ne wanda ba a buƙatarsa ta kowace fuska saboda babu fa'ida a ciki kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga abin da ya shafi alham wal huzn yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal huzn wal hazn Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazn ya Allah ina neman tsarinka daga bacin rai da fushi da damuwa dukkan su biyu da alham da alhazn bakin ciki da damuwa da kunci na zuci alham idan abin da kake bakin ciki a kai kana tsoron shi nan gaba ne yana nan tafi to shine alham amma idan kana bakin cikin abin da ya riga ya wuce tuni-tuni to shine alhazan wani babban abin sha'awa idan 'yan aljanna suka shiga aljanna suka tabbatar kowa ya samu masaukinsa kowa ya samu abin da yake bukata a cikin aljanna to farkon abin da za su yi addu'a a kai farkon abin da za su gode wa Allah ta'ala a kai kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari shine za su ce alhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah kam ai gode ma Allah ta'ala kenan allazi azhaba annal hazan wannan da ya busar mana ya kawar mana ya yaye mana bakin ciki da bacin rai inna rabbana lallai ubangijinmu na gafurun shakuru mai yawan gafara ne kuma abun godewa ne wannan shine abin da 'yan aljanna za su yi magana a kai 'yan kwa masu girma a wannan hudubar baki ɗaya abubuwan lura su ne kamar haka abu na farko kamar yadda muka ji ayoyin da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka musulunci baya buƙatar fushi da ɓacin rai da ɗaura fuska da so shi ne samu kowa ya tuba kowa ya canza ɗabi'arsa ya zamo mai walwalar fuska ya zamo mai yawan yafiya ba mai yawan fushi da ɓacin rai ba wannan shine abu na farko wani abin tsoro idan mutum ya ci gaba da yawan fushi da ɓacin rai da samun damuwa ka yi ta fushi ka yi ta ɓacin rai ka yi ta daka tsawa ka yi ta ɗaura fuska abin da ake tsoro zuciyarka tukuna za ka kamu da wata cuta ta zuci za ka kamu da cutar zuci akwai wani duk da ba musulmi ba ne na ga yayi wani rubutu akan wannan yana cewar ko hoto ka ɗauki hotunan mutane guda goma ka nemi hotunansu in dai sun yi hoto irin da jama'a na group group ka nemi irinsu ya ce idan ka ga mutum a kowane hoto ransa a ɓace duk hoton da za a yi sai ya ɗaura fuska sai ya ɓata rai duk hotunansa haka yake haka yake to ka kwatanta shi da kuma wanda in zai ɗauki hoto yana walwala yana fara su biyun nan ya ce da yardar allah ta'ala za ka tarar mai yawan ɗaura fuskan nan da ɓata rai a cikin hoto shi zai riga mutuwa shi ke mutuwa da wuri zai mutu da wuri kuma ikon allah ta'ala idan ka bi waɗannan abubuwan duka za ka tarar yawan ɓacin rai yakan sabbaba ma mutum ciwon da bai kamata ma ya kamu da wannan ciwon ba ya sa wa kansa damuwar da bai kamata ya damu ba yanzu saboda allah ga wani ɗalibi ya gama jami'a ko ana tunanin zai samu aiki ne rannan sai ya tagumi na tsawon lokaci mana in yi tagumi haka can sai canza yanayin tagumin ya yi hannu biyu biyu can in yayi sai ya ɗaura ƙafa ɗaya sai ya ɗaura hannayensa a ka na tsawon lokaci shi ne muke tambayar shi kai ko bawan allah me ya faru haka ya yi tsaki ya ce wallahi yana ta tuntuntunin yanzu misali in ya samu aiki matar da zai aura idan ya aure ta wala Allah cikin fari a samu tangarda kai ta asibiti a ce sai an yi mata tiyata sai an mata operation din nan to daga nan kuma yayi ta saboda Allah ina ruwan shi da wannan ina ruwan shi ya bari lokacin ya yi mana don me zai ɗora wa kansa damuwa irin wannan ai duk abin da bai zo ba bai riga ya zo ba kada ka damu kanka kada ka damu kanka a'a abubuwan da ake ciki ma ai sun ishe ka bare wanda ma bai zo ba to ya kamata duk abin da ya riga ya wuce kai ma a wurinka ya wuce ka daina damun kanka ka daina sawa kanka ɓacin rai da damuwa duk abin da bai zo ba kuma ka bar shi sai ya zo ka bar shi har sai ya zo ka bar shi Allah ya kawo shi wannan shine abu na biyu abu na uku yan uwa masu girma lokaci yayi da kowa ko yaƙi yanzu kan mu somaye an sani ana cikin hali na tsanani an sani akwai kuncin rayuwa amma duk da haka ba daidai bane kowa ka haɗu da shi ransa a ɓace kowa ka yi mu'amala da shi ransa a ɓace ko tuki wajen tuki da masu babur da masu mota kowa kamar ransa a ɓace a wurin aiki abinda bai kai babba ya daka tsawa ba sai daka tsawa wanda ya kamata mu musulmai mu musulmai in waɗanda ba musulmi ba sun yi haka to su ne amma mu musulmi ya kamata a ce ko da yaushe a yi ta ganin walwala da murmushi a cikin fuskokinmu duk irin damuwar da muke ciki kuwa mutum zai iya yin yaƙi kuma Allah ta'ala yana son haka ka dinga kyautata wa Allah zato ka dinga kyautata wa Allah zato ka daina ɗaura wa kanka damuwa ka daina ɗaura wa kanka damuwa abu na ƙarshe ana so a yawaita addu'ar musamman da wannan siga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan a yawaita addu'ar Allah ta'ala ya yaye mana kunci Allah ta'ala ya yaye mana bakin ciki an sani ana cikin damuwa ta fuskoki daban-daban amma ko menene mutum ya mika al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mana zunubanmu baki daya Allah ta'ala ya yaye mana dukkan bakin ciki da ke damu abubuwa da suka wuce na bakin ciki Allah ta'ala ya mantar da musu abubuwa na bakin ciki da suke tafe Allah ya sanya mana babu ruwanmu da su sai lokacin yayi waɗanda muke ciki kuma Allah ta'ala ya yaye mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قوموا إلى صلاتكم يرحمكم